الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برمد سادوا رانا تترى أشكم وتر رمضان نوانا شكرا تدبود دريهود أربعين wadda ta yi daidai da ranar 14 ga watan biyar shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi majalisi na tara a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan a wannan masallaci na alfurkan a garin kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da aminci daga dukkan fitinu a aya ta 83 insha Allah za mu tashi a yau bi idnillahi a cikin suratu taha amma kafin nan za mu amsa tambayoyi malam dan Allah a yi lura ga 'yan uwa su dinga ba wa 'yan agajin masallaci haɗin kai musamman wajen kula da ababen hawa sannan da Allah malam a samar da wani asusu na tallafawa 'yan agajin masallaci na'am a wannan kira ne daga ɗaya daga cikin yan uwanmu Allah ya saka masa da alkhairi akan wannan maslaha da ya hango a na haɗa muryata tare da shi kan kira ga yan uwa a rinka ba mu waɗannan yan uwa namu haɗin kai domin abin da suke yi domin maslahar mu ne tsare dukiya ne a wannan masallaci a gaskiya a wajen hedikwatar 'yan sanda da ke kula da mantikar bomfai wato har sun a sun wato sun jawo hankalinmu akan cewar babu inda ake satar abin hawa a wannan mantika a cikin masallatai irin wannan masallaci saboda yawan zuwa da ake yi da ababen hawa da kuma a miyagun mutane sun sanya wannan masallaci ya zamanto shine a wurin da suke niyyar su rinka cutar al'umma Allah ya mana maganin sharrunsu Allah ya ije mana sharrunsu to ɗaya daga cikin abin da zai taimaka kamar yadda jami'an tsaro suka faɗa shine a bada haɗin kai gare su da kuma waɗanda suke taimaka musu na 'yan hisba sun yi ma 'yan hisban mu horo an zauna tare da su sun nuna musu yadda za su rinka sa ido akan ababen hawa ɗin nan don haka ba da ka suke yi ba da koyarwa da nusarwa ta jami'an tsaro suke yi ta hanya da ake ganin shi ne zai tabbatar da maslaha annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi mutum ya daure dabbarsa ya dogara ga Allah ko ka kawai ya sake ta ya dogara ga Allah yace ka daure ta ka dogara ga Allah ma'ana kai riko da sababi kai riko da sababi ma'anar sababi hanyar da zai cin maka zai kai kai zuwa ga wato tabbatar da a cimma burinka kowa burinsa shine dukiyarsa ta zamanto an tsare ta to hanyar da za a yi shine ka bada haɗin kai da waɗannan musamman inda ake cewa a je a rinka sa motoci da ababen hawa a cikin filin sukuwa saboda 'yan sanda kansu suna zuwa adadi masu yawa suna sa ido kuma saboda ganin yadda hanyoyin fita suke iyakantattu in ma wani abu ya faru nan da nan cikin sauƙi za a datse wanda ya yi saboda haka da Allah a taimaka a rinka ba mu wa'annan yan uwa haɗin kai a kada a rinka ganin kan cewa suna umartar mutum ne su kuma ba su kai su umarci mutum ba a'a wanda yake a bakin aikinsa in ya umarce ka ai sai ka bi umarninsa domin don maslahar ka ne kai kana tunanin kanka ne da inda za ka yi saukin ajiye mota shi kuma yana tunanin yadda zai mayar da ita ta zamanto tana da wahala ga ɓata gari ya sace ta ko kuma tana da wahala ya zama ta cizguna ma wani kai maslaha ka kawai kake kallo kuma maslahar iyakantarta suka suna kallon maslaha wadda take ta fita ka ko mai karancin shekarunsu kuwa da rashin ƙwarewarsu a sha'anin rayuwa an koya musu wannan abin to sannan kuma batun yin asusu na tallafa musu wannan shi ma abu ne wanda yake mai ma'ana kuma insha Allah muna kira wanda ya sauwaka gare shi ya tallafa musu tsakanin shi da shi Allah ya gani wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khayr wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum in kuka boye baku baku fada ba ma kun kawo kun ce gashi na in hizba tsakaninku da Allah kuka dan aboye kuka dan sunna musu to Allah madaukakin sarki ya sani kuma Allah zai ba da lada wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum shine yafa alkhairi a gare ku Allah ya saka da alkhairi to sai wannan yace Allah subhanahu wata'ala ya kara malan lafiya amin malan shin da tawafi da tarawi wanne ne yafi falala ga mai umra eh wato ka'ida ta malamai shine الجمع بين المصلحتين أولى من إحدار من إهدار إحداهما كهذا مصلحة بيو يا في بسا كزبدة لا أي ذاك أين دوافي كما كي تراوي yayin da ake tarawi kai tarawi in an gama tarawi kai dawafi ko ba haka ba ai ya fuka ce kamar wato babu wani lokaci da za ka yi dawafi sai lokacin tarawi ka haɗa dubiyin shine yafi hakika malamai suna faɗa kan cewar gabaki da suka je makka an fi so su yawaita ɗawafi saboda babu inda za ka yi bautar ɗawafi in ba a can ba ita ku sallah za ka iya yin ta a sauran wurare to amma ita kanta sallar ana ruɓanya ta sallah a harami daidai take da sallah dubu ɗari kuma wannan hatta ga nafila kamar yadda malamai masu ta hakiki suka tabbatar irin su imamun nawawi don haka mutum ya haɗa dubin shi ne kuma Allah ta'ala ce cewa yi an tsahir baiti an tsahira baiti lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i sujud a tsarkai ku tsarkake ɗaki na ga masu ɗawafi da masu zama a cikinsa suna itikafi da masu ruku'u da sujada masu sallah to kaga an ambace su tunda an ambace su ya nuna ana so to duk a haɗa biyun shine yafi a sannan shin wanda ke tura mahaifiyarsa a wheelchair tana ɗawafi kirge ɗaya zai yi ko kuma sai ya gama nasa zai tura ta a'a zai iya tura ta yana dawafinsa tana dawafinta yana dawafinsa tana dawafinta a shi yana tura ta in kuma yace zai tura ta shi shi kadai to babu laifi zai iya yi amma ai yafi masa sauki ya sanya turawar tare da ibada dan wannan aikin ba zai warware yin dawafi ba saboda haka abin yana komawa ga niyya ne in yayi niyyar kawai tura ta zai yi sai ya tura ta amma maimakon kawai ya tura ta ya niyyar dawafi tare da wannan sai ya zamanto yana yin dawafi yana zikiri ita ma kuma yana tura ta tana yin tsawafinta sai ya zamanto ya samu lada double ga ladan tsawafin da yi ga ladan birrul birrul walidai yayi nagarta ga mahaifiyarsa kamar haka sahabbai suka yi suka yi tsawafi ga ƴaƴansu suka yi musu jifa a wajen jifa ma haka kana yin jifa da kayi naka sannan kai na wanda ya wakilta ka ba wai sai ka gama naka ba sannan ka dawo kai na wanda ya wakilta ka kamar yadda ɗansu malamai suke fatawa da haka a mazhabar imam malik wanda akwai tsanantawa a cikin wannan na haka ni waɗansu malamai waɗanda muka yi hajji tare da su malamai ne na mazhabar malik sosai wanda suka haddace muktasar suka ce an tsananta gara mutum ya yi duk lokaci ɗaya na'am sannan wannan shi ma yake allah ya ƙara malam lafiya da imani amin dan allah malam ina buƙatar addu'a a gare ka da 'yan uwa musulmi akan bashin da ake bi na Allah ya sare min in biya Allah ya sare maka ka biya wanda suke cikin bashi Allah ya biya musu a kuma ka lizimci addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu sayyidina Ali Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwak da kuma in ka zo kwanciyar bacci اللهم رب السماوات والأرض رب الأرض اللهم رب السماوات والأرض رب اللهم رب السماوات والأرضين ربنا ورب ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر mutum ya zo kwanciya shi ma daga hadisin sayyidina ali duk suka zo na'am sau daya eh sau daya shi ko nan Allahumma aghnini bi halalika an haramika ko yaushe a cikin sujada bayan ka gama sallah lokacin da zaka bude baki yayin da abin a duwuri wanda yake Allah madaukakin sarki yana amsa addu'a ka yi shi da kuma wanda ya zo na shi ma hadisin Aisha radiyallahu anha lokacin addu'ar fita daga cikin sallah bayan an yi bayan an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar karshe اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم ina neman tsarinka daga almasam laifi wal maghram da bashi to shi ma mutum sai ya rinka yi shi ta wannan addu'ar ta karshe ta hadisin Aisha wato addu'ar biyan bashi ce da kuma addu'ar tsara mutum daga cin bashi kar ka shiga cikin halin da sai ka je ka ci bashi shi ita ita tafi gamewa kuma in kana da shi kana neman tsarin Allah daga gare shi Allah ya raba ka da shi Allah ya biya mana baki daya sannan menene hukuncin mutum ya ci kayan tsuntuwa don ni wallahi na ci kayan tsuntuwa amma yanzu ina so in tuba yaya zan yi eh kayan tsuntuwa idan ka dauki kayan tsuntuwa haƙƙin tsuntuwa ka rike shi a wajen ka shekara daya in ba mai lalacewa bane in ba mai lalacewa ba ne amma in mai lalacewa ne shi hukuncinsa daban amma in ba mai lalacewa ba ne za ka riƙe shi shekara ɗaya kana cigiya har in Allah ya yi mai shi ya zo ka ba shi kayanka in kuma mai shi ya in kuma mai shi bai zo ba to shi kenan sai ka ci amma da lamuni cewa duk ran da mai shi ya bayyana sai ka biya masa amma in abin mai lalacewa ne to za ka iya ci amma al'aula daga wannan gabaki ɗaya shine kai sadaka da shi ga wanda yake nasa ne sai ya zamanto wannan ya zamanto masa lada a gare shi kai sadaka da niyyar nasa ne ba wai kai ne kake sadakar ba in kai wannan shi ne ya fi a kaga ka kubuta domin koda ka ci bayan ka yi cigiya na shekara daya idan mai shi ya bayyana to zai zamanto za ka yi lamuninsa ma'ana za ka biya shi ya zama liability a kanka na'am in bai bayyana ba shikenan ka ce an halatta maka shari'a ta halatta maka na'am sannan menene hukuncin yin aski kwalkwal ko da yake ya ce tankwal kwalkwal ake cewa ba tankwal ba da aske gemu da take wando don idan ka yi mutum idan ka yi wa mutum magana sai ya ce babana da gemu nima da gemu ai rashin kunya ce sai ya ce ai take wando sai ya ce ai ba da girman kai nake takewa ba amma dangane da aski kwalkwal ana yi tunda an yi izini a yi lokacin aikin hajji ana yi amma waɗansu malamai sun karhanta yinsa in ba lokacin hajji ko umra ba saboda an ambaci cewa saboda ya zamanto alama ta hawari jawa farkon bayyanarsu idan kada mutum ya yi kama da waɗanda yake wato Allah ya yi fushi da su mutanen da suka ware suka kuce daga cikin addini a ake wato a ba a soyarwa ga mutane a rinka yin wannan ɗabi'a in ba a hajji ko umra ba amma ba wai an haramta ba ne abinda aka shi ma kuma yayin da ya zamanto hawari da wannan ita ce alamarsu amma yayin da ya zamanto yanzu ba ita ce alamarsu ba babu laifi don mutum ya yi to amma tare da sanin cewa shi gashi a a wato martaba ce da kawa ce da Allah ya bama ɗan adam don har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah ya bama ɗayan ku gashi to ya darasta shi ya girmama shi na wani sahabi da ya zo gashinsa bai taje ba ya ce ya koma ya je ya wanka ya sa mai ya taje da ya zo shine yake cewa wannan shine ya fi amma ɗayan ku ya zo da sura sai ka ce shaiɗani ma'ana yayin da ya zama to yana da gashin amma ya bar shi babu kula buguzun wato a hargitse babu tajewa da mummunan kama to saboda haka idan mutum ya san ba zai iya ba ya ga ya aske to babu laifi a dangane da aske gemu kuwa wannan saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cika gemu yace o kulliha wato ku cika gemu wato ku bashi ya cika amma ragewa babu laifi tunda an waito daga aikin sahabbai abdullahi ibn umar idan yayi hajji ko umra yana kama gashinsa abin da ya fi tsawon danka guda sai wato ya aske shi don ya zamanto ya gyara shi babu laifi mutum ya gyara gashinsa a waɗansu malamai dai sun tsananta cewa taɓa shi ko ta yaya ma bai halatta ba amma fi'ilin waɗannan sahabbai musamman abdullahi ibn umar da kuma waɗansu tabi'ai da kuma irin fatoyin su imam malik ya nuna kan cewa babu laifi yin haka amma take wando wannan yana daga cikin kaba'ir domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi narko da kan cewa wanda yake yin haka wato abin da yake kasan idan sawu na wando to yana cikin wuta an kayyade shi da kan cewa mai yin haka dan girman kai to amma wane ne zai gaya maka kan cewar kai ka tsarkake zuciyarka da girman kai din annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shaida ga abubakar cewa shi ba dan girman kai yake ba to kana nima in zaka hada kanka ne da imanin sayyidina abubakar to kaga sai ka je kai wannan amma ina maka sha ina maka nasiha kada kai wannan ka tsaya akan iyakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada kai tinkaho da takamar cewa wai kai ba ka yi dan takama dan girman kai kace zaka rinka taka tufarka me amfanin ka taka tufarka domin ba akwai rashin tsoron Allah sai dina Umar yayin da yake kwance bayan an sare shi an cike shi da da da wuka raina hannun Allah ana shiga ana duba shi wani ɗan saurayi ya shiga amma kwarjallansa zaninsa da ya ɗaura ya yi tsawo har yana jan ƙasa a cikin wannan halin sai da ya masa amru bil ma'aru ya ce ya kai saurayi daga tufarka ya fi tsafta ga tufarka kuma ya fi tsoro ga ubangiji ya fi tsoron Allah ga ubangiji ya fi tsoro ga ubangijinka kaga ya sifanta shi da abu biyu akwai tsafta domin yayin da mutum yake takawa zai bata tufafinsa sannan kuma ya fi tsoron Allah domin ya bi umarnin Allah umarnin wanda ya nuna kan cewa wannan tsayawa rashin yin haka wato rashin sakin sa din ya rinka jan ƙasa shine tsoron Allah na haka sabanin sa zai zamanto sabo ne Allah ya Allah ya yafe mana baki daya sannan wannan yace akwai mahaifin abokin mu Musaddiq amma amma menene an masa aiki an mai aiki kai wannan wace irin hausa kuke kuke an mai aiki an masa aiki yau a asibiti muna roƙon yan uwa su sa shi a addu'a Allah ya sa an yi sa'a ya inganta lafiyarsa amin Allah ya bashi lafiya dukkan waɗanda suke sun yi wasiya gare mu ko ga waɗansu yan uwanmu da ma basu zo ba sun sun isar kan ai musu addu'a a wannan majalisi muna roƙon Allah madaukakin sarki albarkar karatun alkur'ani da muke a majalisi irin wannan wanda mala'iku suke halarta suke ta amini akan addu'o'inmu Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya ko kuma Allah ya inganta mana lafiyarmu da imaninmu na'am
بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم يرجع إلينا موسى na'am Allah jalla wa ala yace wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa menene ya sanya ka gaggawa ga barin mutananka ya zuwa ga mau'idin mi'adin karban at-taura da Allah ya wato da muka yi maka inji Allah ya kai Musa annabi Musa ya yi gaggawar tafiya wajen alkawarin da Allah maɗaukacin sarki ya yi masa a tsori sina a kan dutsen sina domin ya bashi a taura tare da bani isra'il wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi masa alkawarin kwana arba'in kwana talatin wa wa'adina musa talafi na lailatan wa atmamna ha bi ashirin fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila kwana arba'in to tun kafin maw'idin da Allah ya ce bayan kwana da Allah mi'adin da zai haɗu da Allah da zai je karɓan attaura sai ya gaggauta isa wannan gaggawar malamai sun sun yi ta saɓani a kai saboda wannan ba ambace ta a cikin anan ne a cikin suratul tsaha kawai aka ambaci wannan alaƙar wannan kissar na abin da ya faru tsakanin jalla wa'ala da annabi Musa na wannan a tambayar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa a suratul araf ba a ambata ba to waɗansu su ce a lokacin da annabi Musa ya bar annabi Harun tare da mutanensa zai tafi wannan mi'adin a ya ya ya basu ne yace bari ya je sannan su kuma daga baya su biyo shi zuwa wajen mi'adin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu a a gabaki ɗaya bani da shi da mutanensa kenan waɗansu kuma suka ce a'a da annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in kan su je su yi itizari ga bani Isra'il akan bautar ɗan maraƙi da suka yi a to shine annabi Musa ya wuce gaba tun kafin su kuma ya basu a baya to amma wannan in na wannan saba'in ɗin ne kaga su saba'in ɗin nan da da annabi Musa ya zaɓa kan su je su ji zancen Allah jalla wa'ala sun je ne su yi itizari su yi hanzari ga abin da bani Isra'il suka yi na bautar ɗan maraƙi to amma kuma bautar ɗan maraƙin ta abku ne akan wannan mi'adin saboda haka ba zai zama to wannan ƙaulin na biyu ba to almuhim dai Allah wato Allah ya sanya ma annabi Musa mau'idi lokacin da shi ne zai je lokacin munajatin kafin lokacin ya kai sai annabi Musa ya tafi ya je sai Allah madaukakin sarki ya ce masa me ya sanya ka kai gaggawa ka bar mutanenka har ka taho saboda a cikin zamansa a tare da mutanensa akwai fa'idar cewar zai yi musu wa'azi kuma annabi ya kasance a cikin mutanensa garkuwa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dujal ya bayyana a cikin al'ummata alhali ina nan zan zamanto kariya ga kowane mumini amma idan ya bayyana bayan bana nan to kowane mumini ya ta kansa saboda haka zaman annabi a cikin mutanensa wato a tsari ne ga al'umma saboda haka Allah ya ce masa yaya ka bar su me yasa ka kai gaggawa ka bar mutanenka annabi Musa yake qala hum ula'i ala asari yace ai ga sunan suna gabdani akan wato gurbi na suke wato suna suna biye da sawuna nan da nan za su zo wa ajiltu ilayka rabbi ni nayi gaggawa zuwa gare ka ne ya ubangiji na litarba dan dan ka yarda da ni wato shauki akan neman yardar Allah da Allah ya ce masa ya zo tun kafin lokacin sai ya je saboda haka a wannan ya sanya ma da Allah ya tambaye shi me yasa ka kai gaggawa sai ya rude ya rasa sai ya sai ya kidima tunda kun ga amsar da ya bayar ai ba ita ce ta tambayar ba to ake me yasa ka kai gaggawa sai ce a ai suna nan ai ba wannan ce ba wannan ne jawabin ba amma saboda dahsha wato ya kidime da Allah yake tambayar sa wannan tambayar kuma Allah shine mafi sani amma tambaya ce ta wato Allah madaukakin sarki ya nuna masa abinda wanda da ba haka yayi ba da zama yi tare da mutanensa to shi yasa sai Allah ya ce فإنا قد فتنا قومك من قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك to mu mun jarabci mutanenka bayanka mun yi musu wato mun fitine su ma'anar fitina ibtila'i jarabawa asalin fitina a larabci shine ka sanya zinare a cikin wuta wanda in ka sanya shi a cikin wuta dukkan datti da abin da yake ba na asalin zinaran ba zai fita sai ya bar tsagwaron zinaran tataccensa shine ake ce wannan ita ce asalin fitina kenan to amma alqur'ani ta zo da ma'anoni kamar yadda Sheikh Al-Amin Ash-Shanqiti a Adwa'ul Bayan ya ya kirga su kusan ma'ana guda hudu ma'ana ta farko shine ka kona abu a cikin wuta dan nufin dan nufin azaba dan nufin azabtarwa kamar yadda Allah ta'ala yake innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam waɗanda suka fitini mu'minai maza da mu'minai mata fitinar da suka yi musu shine suka kona su a cikin wuta ashabul ukhdud suka haƙa rami suka sanya suka rura wuta sannan suka zo suka rinka jefa mutane a ciki suna konuwa Allah ya kira wannan fitina a cikin alqur'ani haka dalika fitina a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'ana ibtila'i jarabawa jarabawa domin a gani za ka tsaya wato abinda zai jarabta zai gwada imaninka shi ne kama wanda Allah ta'ala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da 'ya'yanku ba wani abu bane illa fitina jarabawa ne wato a gani dukiyarka tare da kana da dukiyar za ka riƙe Allah ko kuwa dukiya za ta raba ka da Allah haka 'ya'yanka san su zai sa ka riƙe Allah ko kowa san su zai sa ka rabu da Allah to shi yasa ta nan suka zamanto fitina ma'ana ikhtibar jarabawa to wannan ma'ana ta biyu kenan to sannan kuma daga cikin ma'anar fitina akwai alhujja wato hujja ko uzuri thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki sannan fitinar su a gaban Allah hujjar su da suke bayarwa ba wani abu bane sai su ce ya Allah mun rantse mu wato ba mu kasance masu shirka ba sannan ma'ana ta hudu kuma natijar fitina din natijar jarabawa ita ma tana zuwa da ma'anar fitina to nan Allah ta'ala ya ma'anar fitina anan da ma'ana ta biyu jarabawa mun fitini mutanen ka bayan ka mun jarabce su ma'ana mun kaddara musu afkuwar fitina abinda zai raba su da Allah mun kawo musu abinda zai raba su da Allah domin Allah shine wanda yake mai sababin dukkan wani abu na hakika tare da cewar akwai wanda yake shine wanda yake mubasharar abin wanda yake shine ainihin dalilin afkuwar abin amma mai samar da abin mai kaddara shi na hakika Allah ne to shine sai Allah ya tabbatar da wannan kan cewa to mu mun jarabci mutanenka a bayanka fa adallahu musamiri sai samiri ya batar da su samiri ya batar da su raja samiri wannan asamiri an yi an yi saɓani shi wannan samiri nasaba ce wato ba samire ko ku sunansa ne laƙabi ne nasa kuma sunansa ɗin haka yake samiri kamar yadda za a ce kursi ya ɗin ba ta nisba ba ce ya ce ta asalin kalmar kuma daga ina yake a cikin littattafan bani isra'il kusan har waɗansu ma suna inkarin babu shi domin suna cewa wannan kissa ce da ta zo kawai a cikin alkur'ani amma a cikin littafin littafan bani isra'il babu ambatan samiri har a wata kissa da wata mai ilimin addinin nasara ta yi inkari ga wani malamin yahudawa a yayin da yake ba da kissar bautar bani Isra'il ga ɗan maraƙi domin abin da yake a cikin taura shi ne wanda ya ma bani Isra'il ɗan maraƙi da suka bauta masa annabi haruna ne wai annabi haruna shi ne ya yi musu ɗan maraƙi ya ce su bauta masa wato sun dangana annabin Allah ga kira ya zuwa ga shirka to dama su bani Isra'il haka suke da annabawan Allah annabawa ba su da wata alfarma sai wata a wani taro wani lecture ne wani daga cikin malaman yahudawa ya kawo wannan kissar sai wata mai bincike wadda take kirista ce sai ta yi masa inkari ta ce a'a ba annabi haruna ba ne annabi haruna annabin allah ne ba zai yiwu ya sassaka gunki ya ce abauta masa ba wanda ya yi wannan samiri ne sai ce ina kika ji ambatan samiri a cikin littafi mai tsarki wato a cikin littafinsu ai wannan abu ne wanda qur'ani kawai ya faɗa kuma babu wani shaida a kansa sai ta ce bal a cikin littafin akwai shaida a kansa to shine ta kawo masa abin da ya zo a cikin sifrul muluk wato kings a cikin old testament akwai kings chapter din the kings sarakunan bani isra'il da ambatan cewa shi samiri a ciki sun kira shi zimri ibn salo zimri kaga yayi kama da as-samiri din to waɗansu kuma da suka daga cikin malamanmu na tafsiri sun ce samiri nasaba ne ya zuwa ga samira wadda take waɗansu jinsi ne na bani isra'il kun san bayan a cikin tarihin bani isra'il bayan annabi sulaiman daular bani isra'il ta kasu kashi biyu akwai daular samira wadda take a arewa da kuma da kuma ta daular baitul maqdis wadda take a kudu ta arewan ana ce mata judiya to su samira a nan suke to shi yana daga cikin kabilar waɗansu kuma suka ce samira wata kabila ce wanda su ba daga bani isra'il suke ba kuma gwanaye ne wajen irin sassaka wato gumaka wajen yin gumaka to shi samiri ya shigo cikin bani isra'il ya biyo annabi musa aka taho tare da shi amma yana daga cikin wannan kabilar da suke gwanaye wajen iya sassaka gumaka wanda bani isra'il su ba su da wannan masaniyar ba sa daga cikin al'adunsu saboda haka shi samiri Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi wato hakikatan wani mutum ne a cikin mutanen annabi Musa da ake ce masa samiri shi ne ainihin dalilin dalilin fitinar bani Isra'il shi ya batar da su nan sai Allah ya dangana batarwa da ya zuwa gare shi domin shi ne wanda yake sababin batar nasu amma wanda ya kaddara wannan fitinar gabaki daya Allah ne domin duk wani abu da zai zo a cikin halitta takdirin Allah jalla wa ala ne to Allah sai ya ce faraja Musa ila qaumihi sai annabi Musa ya koma wa mutanansa wato bayan ya karbi at-taura a cikin alluna da Allah madaukakin sarki ya sauko da ita domin ita at-taura a rubuce take a cikin alluna ta sauko daga sama ba mutane ne suka rubuta ta ba umarnin na attaura wanda yake Allah ya saukar ma annabi Musa alwah ne wanda Allah madaukaki waka Allah ta'ala ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan li kulli shay wa katabna lahu fil alwahi maw'idatan wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwa to da annabi Musa ya karbi allunan attaura to shine sai ya dawo faraja Musa ila qaumihi sai annabi Musa ya dawo wajen mutanansa gabbana yana mai fushi fushi akan sun saba masa yana ya kusata to fushi shine kai fushi a a bacin rai da bacin ran da baka jin tsoron wani abu zai same ka saboda wanda ya bata maka ran kana da iko a kansa amma fushin da zaka yi ga wanda yake kana jin tsoronsa ba za ka iya bayyanawa ba shi wannan mai ake kiransa eh huzuni kenan kunci sai dai ka kulle a cikin zuciyarka an yi maka ba za ka iya cewa dan me kai min haka ba ko sai dai kai ta cika kana batsewa eh to amma wanda kai wanda kake da iko to wannan shine gaba domin za ka iya zartar da hukunci shi sa annabi Musa yayi fushi asifan kuma yayi bakin ciki wato yayi bakin cikin abinda mutanensa suka yi na akibar da zai same su domin ya je ya karɓo musu abinda zai zamanto shi ne ɗaukakarsu da zaɓin Allah a gare su wanda shauƙin tafiyar har ya sanya shi ya yi gaggawa a kan abinda Allah maɗaukakin sarki zai ba shi wanda a cikin wannan akwai ɗaukaka ga bani Isra'il domin abinda zai keɓance su ne daga dukkan sauran al'ummomi cewa Allah ya zaɓe su ya ba su shari'a ya fifita su da saukar da attaura a gare su to ya yi baƙin ciki akan cewar yayin da ya kamata su godiya ga Allah kuma sai suka koma suna bauta ma wani Allah to sai ya ce ƙala ya ƙaunu ya ce ya ku mutane na ya kira su da sifar cewa su mutanensa ne wato kuna mutane na waɗanda kuke kuna na ce muku ku tsaya akan abin da na bar ku abin da na bar ku na abin da Allah ya yi muku na ni'ima zan je in kawo muku abin da zai zamanto sababi sanadiyar ɗaukakar ku to alam shine sai ya kira su wanda a cikin ce masa ya kaumi akwai tunatar da su da duk waɗannan alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana shin ubangijinku bai alkawarta muku alkawari kyakkyawa ba menene alkawari kyakkyawa kan cewa zai ba ku attaura kuma zai kasance tare da ku zai kasance tare da ku idan dai kuka kasance tare da alkawarin Allah in kuka rike alkawarin Allah shi ma zai muku alkawari wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku rike alkawari na ni ma zan rike naku alkawari to duk wannan ba Allah ya muku wannan alkawarin ba afatala alaikumul ahad shin zamani ya tsawaita a gare ku ne wato zamanin tafiyar tawa kwana arba'in kawai har ya zamanto lokaci mai tsawo da har zai mantar da ku wannan alkawarin da na barko a kai har za ku manta da shi har za ku manta da bautar Allah da ne muku ko kuma wato shin lokaci ya yi tsawo ne a gare ku daga lokacin da Allah ya tsirar da ku daga fir'auna kuka gani imar Allah kuru-kuru bayan shekaru da iyayenku da kakanninku suka yi cikin azaba shin lokaci ya yi tsawo ne da haku manta da ni'imar da Allah ya muku haku ka manta da Allah am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko ku dai kuna so ne fushi ya afka muku ya fado akan ku daga ubangijinku bayan kuma kun san a cikin karatun mu na jiya Allah madaukakin sarki ya ce a kulumin tsayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi fayahilla alaikum ghadabi ya Allah ya musu gargadi akan fushin Allah ya sauka akan su to shine sai annabi Musa ya ce am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko ko kuna nufi ne kuna so fushi ya, ya, fada kanku daga ubangijinku fa akhlabtum mau'idi sai kuka saba ma alƙawarina tunda alƙawarin da alƙawarin da annabin Allah annabi Musa ya basu akai shine alƙawarin kan cewa za su zo bayan sa su biyo shi wajen karɓar attaura to amma sai suka zauna suka kama bautar ɗan maraƙi suka fitinu da fitina da ta bujiro gare su to da ya gaya musu haka kuma sun ga fushinsa sun ga ɓacin ransa sun ga baƙin cikin da ya yi saboda irin abin da ya kubce musu ƙalu ma ahlafna mawa'idaka bi malkina sai suka ce ma ahlafna mawa'idaka bi malkina ai mu ba mu saba ma alƙawarinka ba bi malkina ai bi ikhtiyarina da zaɓinmu haka a hafsu an afim da da kuma nafi duk suka karanta bi malikina bi fathil mim shi kuma abu abu amr dan basra da ibnu amir dan sham suka karanta shi bi milkina yan kufa kuma hamza da kisa isa karanta shi bi mulkina dukkanin su ma'ana ɗaya ce kalma ce musallatul mim ko mulkina ko milkina ko malkina duk ma'anarsa ikhtiyarina wato da zaɓinmu wato ba wai bisa zaɓinmu ne muka saba ma alkawarinka ba walakin na hummilna auzaron min zinatil qaum nan sun bayyana uzurinsu suka ce to amma abin da ya faru shine an ɗora mana nauye-nauye daga kayan adam mutanen wato su ne mutanen fir'auna ibtawa to kamar yadda ta zo a cikin wannan alkur'ani bai faɗi tafsilin abin da ya faru ba na yaya aka yi suka ɗauki wannan nauye-nauyen na kayan ado aka ɗora musu shi shi ne wato yayin da za su fita labarin ya zo a cikin isra'iliyat yana cikin sifrul khuruj exodus na abin nan al'ahadul qadim old testament a cikin exodus cewa yayin da suka san za su fita da fir'auna ya izini ga bani isra'il su fita daga misra to sai aka ce ma kowanne daga cikinsu sai suka yi shawara cewa bari su karbi aran kayan ado daga kowanne daga cikinsu don kar masu kar a ɗauka kan cewa barin ƙasar zafi kowa sai ya je daga wajen makwabcinsa ya karɓi kayan ado zinaransu da azurfansu to da suka tattara da suka tattara suka taho da su gashi sun karɓo kayan mutane to yaya za su yi da shi to shine mun ɗauki nauye-nauye wannan nauyi ne tun da amana ne to sai suka da suka ɗauka sai shi samiru sai ba su shawara shi ne suka ce abinda za ku a haƙa rami kowa ya zo da abinda ya ɗauka ya zo ya jefa shi cikin a haɗa rami a rura wuta kowa ya zo ya jefa abinda ya ɗauka a cikin wutar ya jefa shi ciki to kowa ya zo ya jefa shi ne faƙazafnaha duk muka jefa a ciki faƙazafnaha faƙazalika alƙas samiri to kamar haka yadda mu ma muka jefa shi ma samiriyu ya jefa nasa da ya jefa nasa a bayan ya narke to Allah sai suka ce sai Allah ta'ala ya bada labari fa akhraja lahum ijlan jasadan ko kuma daga cikin wato kissar abin da ya faru fa akhraja lahum ijlan jasadan Allah madaukakin sarki sai ya bada labarin wato tartibin kissar sai shi samiriyu sai ya fitar musu da dan maraki jiki gangar jiki irin na dan maraki lahu khuwar yana da gunji wato yana kuka irin kukan dan maraki irin kukan saniya yana gunji amma gashi kuma na zinari gashi na zinare amma yana kuka irin na saniya faƙalu haza ilahukum wa ilahu musa sai suka ce da shi sami riyu da waɗanda suka bi shi don da ba duk bani isra'il ne suka bi shi ba tun da annabi musa bai bi shi ba annabi haruna bai bi shi ba sai shi a samiri da waɗanda suke tare da shi suka bi shi akan bautar gumaka sai suka ce haza ilahukum wa ilahu musa wannan shine wato a ubangijinku kuma shine ubangijin Musa fanasi fanasi sai ya manta to waye ya manta waɗansu suka ce wani yana daga cikin wato maganar su mutanen samiriyu da samiri suka ce sai annabi Musa ya manta ya tafi neman ubangijinsa a can tsuri sina bayan ga ubangijin nasa ya manta shi ya tafi neman sa a wani waje bayan yana nan amma wannan tafsirin malamai sun yi intikadinsa saboda sun ce wannan a a wato ba zai zamanto a cikin maganarsu ba ya zamanto fa littafri ta zo ta fuskar luga suka ambata raunin wannan tafsirin suka fifita cewa fanasiya bi ma'ana shi shi samiriyu shine wato ya tozarta ya bar hanya fanasiya ai ma'ana fataraka ai at-tariq ya bar hanya domin an-nisyan ana nufin yana zuwa da ma'anar wato wato at-tark bari kadhalika atatka ayatuna fanasitaha haka nan ayoyin mu suka zo maka ka rabu da su ka tozarta su to to samiriyu da ya zo da wannan kirkirar ya ce wannan shi ne ubangijinku kuma ubangijin musa da shi da wanda suka bi shi shi samiru shi ne wato ya manta domin ya zo a cikin mutanen annabi musa amma sai ya bar tafarkin annabi musa to sai allah ya ce afala ya rauna wannan wa'azi ne allah yake yi yanzu shin ba sa gani allah yarje wa ilaihim qawlan cewa shi wannan dan maraki baya mayar da zance a gare su wala yamliku lahum darran wala naf'a kuma baya mallakar cuta wato kawar da cuta gare su wala naf'a ko amfani wato kawo amfani a gare shi don haka ta yaya za a ɗauke shi ubangiji ta yaya za a ɗauke shi abin bauta wanda ba za ka iya ba za ka iya yi masa magana ba ya ce na amsa maka kamar yadda Allah ya ce ma annabi Musa qad ujibat da'watukuma Allah wato wanda baya magana wanda dan haka waɗanda suke kore zancen Allah kun ga sun mayar da Allah ba Allah ba sun sifantar da Allah da sifar na ƙasu wannan kwaɗan maraƙi yana da sifar tawaya don haka bai cancanci ya zama Allah ba domin duk wanda yake da sifar tawaya bai cancanci ya zama to abin bauta ba don abin bauta wajibi ne ya zama to yana da sifofin kamala wala qad qala lahum harun min qabl to Allah yace wannan Allah ne yake cewa afala yaruna wa'azi ne shin ba ka gani kuma wannan wa'azi ne da yake kyautata ga duk wanda yake bautar wani Allah wanda ake wanda duk ake bauta ma ba Allah ba mutane ba sa gani kan cewa gumaka ba sa iya mayar da zance kuma ba sa iya ba sa iya mallakar gusar da cuta ko kawo amfani ga waɗanda suke kiransu illa wato iti illa wato tatsuniya surantawa kawai wahabi a cikin zukata to sai Allah sannan Allah ya ce walaqad qala lahum harun kuma haƙiƙa harunu ya gaya musu min qablu tun kafin annabi Musa ma ya dawo ya zo ya musu inkarin abin da suka yi annabi harun ya ce musu ya kauni ya ku mutane na inna ma kutintum bihi wannan fa fitina ce aka fitine ku da ita to wanda ya nuna kan cewar wato Allah yakan jarabci mutane a cikin imaninsu domin ya gani kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi ma musulmi lokacin yakin ahzab ya jarabce su inda har Allah ya ce hunalika bituliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a wannan bigire an jarabci mu'minai an jijjiga su jijjigawa wato mai razanarwa tsoro mai razanarwa Allah yana jarabar mutum kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum Allah zai jarabce ku da wato kuna cikin sanya ihrami sai Allah ya muku jarabawa da farauta an hana ku yin farauta cikin ihrami sai ya kawo muku dabbobin farauta gashi nan tanaluhu aydikum wa rimahukum da hannunku ma za ku iya kama su ko da kuma ko da mashin ku ku jefa kawai nan da nan ku kama da ku kun yi kuna nufin farautar ku nema ku rasa amma yanzu kuna sanya harami kawai sai Allah ya koro su ya kawo muku su wato Allah ya sabbaba ya sahale maka sababin da zaka iya saba masa dan ya gani liya alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib domin Allah ya bayyana ya sani wane ne yake jin tsoron Allah alhali ba alhali baya ganin Allah to shine annabi Harun ya gaya musu to babu wanda yake bayyana abu fitina ne ko ba fitina ba sai hadiyul mursalin annabawa su suke bayyanawa shiriyar annabawa ita ce take bayyanawa don haka masu ruko da kitabu wa sunna su ne za su tantance muku musulmi su ne za su tantance mana mu musulmi menene yake fitina menene zai zamanto mana fitina a cikin addini don mu farga to annabi haruna ya gaya musu ya ce inna ma fitintum bihi an jarabce ku da su ne wa inna rabbakumur rahman kuma hakika ubangijinku shine Allah ar-rahman fattabi'uni dan haka ku bi ni mu tafi wajen annabi annabi Musa ya zuwa ga dutsen tsur inda aka yi mana alkawari mu bi shi ku bi ni mu tafi wajensa wa ati'u amri ku bi umarni na qalu lan nabraha alaihi akifina sai suka ce mu ba za mu gushe ba wato muna tsayuwa muna lizimtar ibadarsa hatta yarji'a ilaina Musa har sai Musa ya dawo mana wato suka ki bin annabi Harun suna ganin al'amarin na annabi Musa ne نعم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقض قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نفاس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه
نعم قال يا هارون النبي موسى يتي يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا me ya hana ka yayin da ka gansu sun bace wato sun bata sun yi bata da bau- da bauta ma dan maraki Allah tattabi'ani kan ka bi- wato kan a, me ya hana ka ka biyo ni wato ka biyo ni ka sadu da ni a, amma sai ka zauna tare da su baka bi ni ba afa asaita amri shin ka saba ma umarni na ne wato da zama a cikin waɗanda suke sun yi saban Allah kafirai da kuma rashin zuwa mi'adin da ne maka tunda daga cikin umarnin da Allah- da annabi Musa ya ce ma annabi Harun ya ce wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin ka gyara kuma kada bi- kada ka bi tafarkin masu barna ka zamanto wato kayi abu na gyara to shine yake cewa ko ka saba ma umarni na ne baka yi abu na gyara ba domin yayin da zaka ga an yi sabo kuma ka zauna kai tolerating ka amince da sabo baka yi inkari ba wannan ya zamanto tamkar wato ka baka yi gyara ba kenan ka yi barna to sai annabi Musa ya ma annabi Haruna inkari qala yabna um yabna umma yace ya kai dan yar dan mahaifiyata ya gaya masa da wannan suna domin ya janyo ah, ya kwantar da tashin hankalinsa dan ya annabi Musa ya kama shi ya kama wato gemunsa ya kama kansa ya janyo shi ya jijjiga shi da fushi akan abin da ya gashi wansa ne sai ya ce yabna umma la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si kada ka kama gemuna kuma kada ka kama kaina kun ga annabawa suna da gemu dan haka gemu ba abin askewa bane wala bi ra'si kuma kada ka kama kaina inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il ni na ji tsoro ne kace ka rarraba tsakanin bani isra'il ne ya kai haruna wato domin akwai waɗanda suka bauta ma dan maraki akwai wanda basu bauta musu ba dan haka da na ji tsoron idan na tashi ne musu inkari su aka zamanto an rabu kashi biyu wannan ma ya zamanto barna ce wanda zaka iya ce min yaya aka ka raba kan bani isra'il to da da abin ya nutsu ga annabi Musa da ya gani wato annabi Harun sai yayi abin da zai zamanto kan cewa ya tsare ba a yaƙi ba an zubar da jini ba su haɗu akan ra'ayi guda ɗaya shine a jira zuwan annabi Musa to shine sai annabi Musa ya addu'a ce rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin Allah ka ji kaina da ni da mahai da ni da dan uwana kuma ka shigar da mu cikin rahamanka kai ne arhamur rahimi sannan sai annabi Musa ya fuskanci Samiri ku ga azama yanzu annabi Musa qala fama habbuka ya Samiri yace to kai ya Samiri menene nufinka akan aikata wannan al'amari babba do al-khatbu shine al'amu wato abu wanda yake babba ai mecece masifar da ta saka ka je kai irin wannan abu menene manufarka qala basurtu bima lam yabsuru bihi ya ce ai na san abin da ba su sani ba ne wato na samu wata basira da su ba su same ta ba faƙababtu ƙabbatan min asarin rasul sai na damƙi damƙa daga wato taken wato daga takun manzo fanabattuha sai na jefa ta fakadhalika sawwalat li nafsi haka nan raina ta sawwala mu wato wannan haka na kawo shi a dunkule saboda nan bigire ne da malaman tafsiri suka yi ta sabani malaman tafsiri mafiya yawansu abinda suka ce shine wai shi samiri ya ga mala'ika jibril akan doki ya ga dokin nan idan ya taka duk inda ya taka sai ya ga wajen ya koma kore shar rayuwa ta zo masa sai ya fahimci kan cewar wato shi wato yana tafa da sirrin rayuwa da haka sai ya je ya samu inda ya ga dokin mala'ikan ya taka sai ya damƙi ƙasa daga wajen to wannan ƙasar sai ya jefa ta cikin wannan ɗan maraƙi wannan turbayar sai ya jefa ta cikin ɗan maraƙin to da ya jefa ta cikin ɗan maraƙin sai ya koma jini da tsoka yana motsi yana da rai amma ga shi jiki na zinari amma kuma a cikin cikinsa akwai rai don haka yana motsi yana gunji irin gunjin wato irin gunjin saniya to wannan bata cikin labarukan isra'iliya amma haka aka ruweto daga jumhurul mufassiri amma waɗansu malaman tafsiri sun yi inkari kuma abin mamaki wanda suka yi inkarin farkon wanda ya fara yin inkarinsa abu muslimul isfahani ne malamin mu'tazila a tafsirinsa kuma aka samu malaman tafsiri na ahlus sunna da suka bashi goyen baya daga ciki hadda Jamaluddin al-Qasimi da kuma Ibn Muhammad ibn Ashur kafin su kuma da Abubakar ar-Razi suka suka karfafa cewa a'a wannan abin da ake nufi basurtu bima lam yabsuru bihi na sami ilimi da su ba su da ilimi shine cewa kabilar mu dama mun iya sassaka gumaka saboda haka nayi abin da basu iya ba na sassaka gunki faƙababtu ƙabbatan min asarin rasul kuma sai na damƙi wata damƙa daga tasirin manzo shine annabi Musa wato na samu wani abu na shiriyar annabi Musa na ce ni ma ina bin sa ina bin attaura fa na battuha sai na watsar da ita na daina bin nasa wato ya kafurta bayan yayi imani shine yayi wannan saboda haka suka ce wannan tafi istiqama da abinda da dalilai masu yawa saboda na farko dai in aka ce faƙabattu ƙabbatan min asarin rasul sai an yi takdiri wato na danƙi danƙa daga gurbin takun dokin mala'ika gurbin takin doki kaga takdiri ne wannan takdiri har mataki biyu wanda yake wannan saɓanin zahiri ne amma a wannan ma'ana babu taqdiri faqabtu qabdatan min atharir rasul na damki wata damka ta na damki wata damka ta gurbin manzo athar wato abinda manzo ya dora al'umma akai shine annabi Musa kuma ar-rasul ya fi kama a dan a sifanta annabi Musa da shi bisa a sifanta mala'ika Jibril sahih ana cewa a- an bata an ambaci mala'ika Jibril da cewa innahu laqawlu rasulin amin Eh, a- a- a- na'am innahu laqawlu rasulin karim a, bi quwwatin inda dhil arshi makin wannan Jibril ne an ambace shi da rasul manzo amma manzo da aka ambace shi da shi an zo da shi ne a sifar a wajen ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma a kira shi da ar-rasul bayan ga annabi Musa wanda yake shine sananne kan cewa manzo ga bani Isra'il kuma kissar tasa ce al-aula a danganta wannan ya zuwa ga annabi Musa saboda haka wannan ma'ana kusan ita ce wadda malamai a suka rinjayar duk da yake ko ina za ka gani a cikin tafsiri abinda ake ambato kenan a, kuma a daga cikin abin ta yaya za a yi wai shi samiri shi ne kadai ya ga mala'ika jibril ya aka kuwa ba wanda ya gan shi sai shi to wat- jawabin da suke kawowa shi ne kan cewa ai Allah ya ce a fa inna qad fatanna qaumaka duk dan Allah ya yi musu fit dan dan Allah ya yayi nufin ibtila'i din ne. sai Allah ya nuna ma shi samiri wannan abin da yake sauran mutane ba su gani ba har ya je wannan ala ayi hali alqur'ani bai nuna sarahatan akan cewar abin da ya faru ba kenan kun ga zai iya daukan fuska zai iya daukan ɗaya fuskar ma da malaman da su Abu Muslim al-Isfahani suka yi tafsirin sa haka zalika babu wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana haka abinda aka rawaito daga Ibn Abbas yana daga cikin abinda za a iya dauka za a iya cewa an dauka daga cikin al-Qussas wato al-Qussas masu ba da labari daga cikin Bani Isra'il to yayin da aka yi wannan a bayan annabi Mu- bayan shi Samiri ya gaya ma annabi Musa to ku jubi irin azama ta annabi Musa sai annabi Musa ya ce qala fadhhab ya ce to tafi wato na ko wato aka kore shi tunda dama ya shigar da kansa ne cikin bani Isra'il shi ba Isra'ili bane amma ya shigar da kansa da nuna kan cewa yayi imani har ya dan dosana daga cikin hasken da ke tare da annabi Musa yace fa inna laka fil hayati an taqula la misas yace yana a gare ka uqubarka a rayuwar duniya an taqula la misas zaka ce babu kusanci ga duk wanda ka gani zaka ce kada ka kusance ni duk wanda ka gani wato zaka rayu kai kai kadai babu wanda zai kusance ka kowa kana ganin sa zaka ce to kar ka kusance ni wato yi nesa da ni shine ma'anar lamisata wato kada ka kusance ni kai nesa domin idan baka kusance shi ba kai idan baka yi nesa baka kusance shi to shikenan sai ukubar kai ma ta same ka irin yadda ta samu shi ma sha- samiri sai su zamanto bakake kirin kowa yana kyamarsu kowa yana kyamarsu wa inna laka fi- maw'idan lan tukhlafa kuma kana da alkawari na lokacin da za a yi maka azabar dindindin alkawarin da ba za a saba maka ba shine rana alkiyama wanzur ila ilahika kuma ka duba ka ga wannan ubangijin naka alladhi zalta alaihi akifan wanda ka dawwama kana mai lizimtar bauta a gare shi lanuharriqannahu wallahi zamu kokkona shi a cikin wuta thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan zamu tarwatsa qur- zamu tarwatsa shi wato a a tokar tasa za mu wato sheke ta a cikin teku a shekewa a cikin teku yadda yake zai zamanto babu wani abu na gurbin sama da ya yi saura ballantana a je a sake tattara shi a sake zuwa a ce za a sake bauta masa to kun ga daga nan annabi musa ya rufe kofar shirka da fitinar ta zo ta samu bani isra'il aka samu maganin wato fitina wannan yake nuna mana ita fitina idan ta zo ba wanda yake gane ta sai mabiya annabawa kuma idan ta zo aka gane ta babu mafita daga gare ta sai riko da koyarwar annabawa don haka mu rike alkur'ani da sunna mu tsaya a kansu shine tsiranmu in fitina ta zo za mu gane idan ta sauka daga cikinta za- daga cikinsu za mu samu mafita kamar yadda muka ga wannan a cikin kissar annabi annabi Musa da kissar Samiri da Banu Isra'il Allah ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يسر أمورنا بالقرآن اللهم اشرح صدورنا بالقرآن اللهم نفس به كرباتنا اللهم نور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به دماءنا ونور به لحومنا ونور به عظامنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أصلح اللهم أصلح بين قلوب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين